الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل سلسي يا قوم النار ناتا جمعة شدا ga watan zulka'ada hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma ashirin da hudu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai taken a duniya zillun za'id duniya inuwa ce mai gushewa ta matashin mawallafi a sheikh abdulmalik ibn muhammad ibn abdulrahman al-qasim wanda aka fi cewa abdulmalik al-qasim ana takaitar da sunayen kenan muna da wannan shine darasinmu na uku a jerin darussan littafin za mu tashi a shafi na shida karkashin taken da ya kulla da ya bashi suna maddakalun gabatarwa wanda yake daidai da kamar shimfiɗa kenan abinda masu ba'asi ko research musamman na manyan makarantu suke ce mashi tamhi shimfiɗa mai faɗi don ba mutum sura da dunkulallen bayani na shi wannan littafi to shine yake mana nan za mu tashi kala aunin قال عون بن عبد الله كو يتي بسم الله الرحمن الرحيم قال عون بن عبد الله عون دان عبد الله ya ce wannan awun dan abdullahi din da ne da na ciki a wajen ja'far as-sayyad ja'far ibn abdul muttalib kenan mahaifiyar shi ita ce zainab bintu ali ibn abi talib kenan shi jika ne na abin dan abi talib kamar yadda malaman tarihi ke cewa kuma shi ma abin dan abi talib yana da ɗa mai suna aunu aunu ibn ali akwai kuma aunu ibn abdullahi ibn ja'far shi shi wannan aunin ɗa ne jika ne na ja'far kenan ja'far sayyar kenan shi abdullahi shine ke auren zainab diyar ali dan abi talib shi ma kuma hadisan abi talib yana da mai suna aunu idan ka duba jeren giyar waɗanda aka kashe a watan muharram shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira a karbala a ƙasar iraki wanda shi ake cika titina suna tsine ma wanda suka kashe muna cewa amin mu kuma sace Allah tsine ma wanda ya kai ce amin ya tsine mashi ma saboda su ne in ya fahimci za ka ce amin ba zai yi ba amma in ya fahimci baka san inda aka nufa ba sai yi amma su suka kashe shi in ka duba murujin za'af na al-musuludi mujallin da ne mujalladai huda haka ya hakaito abin da yake tabbatar da haka ko da nahju da balaga ka duba shi ma za ka ga abin da kalaman aliyu dan abi talib tun kafin a kashe shi yake jan kunni game da mutanen iraki to da aunu dan ali dan abi talib da aunu dan abdullahi dan ja'far duk a ranar aka kashe su suna cikin yaya da jikoki na waɗancan bayan Allah da yan shi'a suka kulla makirci da yaudara suka rubuta wasiƙa bal wasiƙu ko mayya ko kace ɗaruruwan wasiƙu suna aikawa al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib a Makka cewa ka baro makka ka taho nan iraki garin babanka bayan baban shi kafin ya rasu shine ali dan abi talib ya taba jan kunni yake cewa tun da aka yi duniya ba a taba mutanen banza irin mutanen iraki ba ya ya tsine masa ya ce kada Allah ya masa albarka Abdullahi dan Abba ne zo ya same shi yake ce mashi ranka ya dade kar ka manta abinda mahaifinka ya faɗa game da mutumin nan sai to an ka duba suna ta jiwa da suka rubutu ya ce ina yaudara ce babanka haka suka taɓa mashi suka ce ya zo da ya zo suka juya suka zama makiya kuma sun cika titi suna cewa Allah ya tsine ma wanda ya kashe su muka ce amin ya ma ƙara nauyin ƙasa daga nan yadda ya ji haka sai ya shi a ƙarshe dai ya ga wasiƙu sun yawa ya tura ɗan ɗan uwan shi muslim ibn aqil ya je ya duba wai soyayyar nan ta gaske ce ya je ya duba kamar soyayyar gaske ya rubuto wasiƙa ta ka taho kawai soyayya ce ta gaske ashe wasiƙa na baro iraki sai soyayya ta juya kiyayya suka ce bari ya zo mu yanka shi mu yanka banza shi yasa alkarazzak yana can lokacin ya baro ya biyo bayan wasiƙar shi bai san an yi rubutu ba sai ya haɗu da alhusaini a kan hanya yace shi kan annabi ina zuwa yace mace iraki zan je amma me ka sani game da mutanen iraki muna tare ko ba ma tare mana suna tafiyar ko sun canza jami'a alfaransa mawaƙi ne sai mai lokacin ishara ya ce a nan suna kuna tare a lebe a ta a fatar baki amma ce idan ka jira tsakaninka da su haka to ya dawo ya shigo maka shi kuma ya wuce suka kashe to wannan aunin jika ne na Jafar As-Sayyad kuma jika ne na Aliyu dan Abi Talib su duka kuma ahlul baiti ne kaga babban mutum da yake nan to wannan auni shine yake cewa a duniya ita duniya wal'akiratu da kuma lahira filakalbi a zuciyar bawa mana da da duniya da lahira a cikin zuciyarmu ka kiffata yin mizani kamar faranti ne na ma'auni nan ce farantin ma'auni in irin ma'auni mai abu biyu za ka kowane an sa mashi faranti in ka ɗora kaya masu nauyi ɗaya to sai ya bana da karan ɗaya ya ɗara ɗaya wanda ya ɗara ɗin zai rinjaye wanda aka ɗarin za a rinjaye shi to da duniya da lahira a zuciyar bawa kamar abubuwa ne guda biyu da aka ɗora a kan ma'auni abin nan farantin ma'auni wannan kalmar da aka karanta ka kiffa alkiffatu to shi ne wannan ɗan farancin haka wanda ake yin awo da shi amma alkafatu da yi wa kafin ɗin fataha shi kuma shi ne yana da ma'anar zabira irin ta wanzamai ana ce mata kaffa to sannan akwai kuma alkufatu alkufatu shi ne inda za a an maka ɗinki ɗan zare-zaren nan da ke yin jela musamman ba a yi zigza ba shi kuma shi ne suke ce mata alkuffa saboda akwai alkaffa akwai alkiffa akwai alkuffa nan wurin alkiffa farancin ma'auni to duniya da lahira a zuciyar bawa kamar abubuwa ne guda biyu da aka dora su a farancin ma'auni ma taradda a ahaduhuma matukar ɗayansu ya yi rinjaye ta hiful ukura ɗayar za ta yi ƙasa kenan da duniya da lahira an dora su ne a farantan ma'aunin zuciyarmu daga daga sadda kaɗan karkata ga duniya to za a rinjaye lahira daga sadda ka fi karkata a lahira to za ka rinjaye duniya daga sadda ka yi balan duk da wani malami ya ce ba a balan yana da wahala a ce yadda kake da duniya haka yadda kake neman duniya haka kake neman lahira ya ce koya ne kan dan samu ɗaya ya ɗan yirin jayi ko kuma a rika karɓa karɓa a wuce yan a ba lahira ko ko kuma a ba duniya kai kwana biyu kenan ko a kwanakin aiki kuma a ba lahira ko kuma a yi akasi to wannan dai misali ne mai kyau da wannan bawan Allah wannan mutum ya bayar ya ce za ka sami wannan bayanin a cikin littafin tasiyatu annufus tsarkake zukata Daka kowane mu a wannan gaba yake kuwa irin wannan bagire yake. Ya duniya take a zuciyarka. Ka ba ta muhimmanci, ka fi ba ta lokaci, ka fi ba ta kula, ka fi ta da hankali idan aka taba maka ita, lahira kuma ka ce ku tafi can mai lahirar zai kara kayan shi? Bayan kuwa, tabbas duniya na da muhimmanci a wajenmu, domin da ita ake neman lahirar. ko kuma ka ce a ita ake neman lahira ita ce maidanu ko fasihul maraka a nan ake jan dagar idan aka dace to can ma sai a dace to kaga ba za a watsar da ita ba wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah Allah ce wannan abin da muka baka na basira na hankali na dukiya na ilimi na dama to ka nemi lahira da wannan abin amma wala tarka da shi baka min duniya kar ka manta rabanka na duniya in aka baka wani abu na duniya to shi ma ka amfana ka ji daɗi ka more da sauransu wannan magana abin da suke nufi kenan sai ya kawo waɗansu baituka yake cewa wa man yahmali dunya wa man yahmali dunya li 'ayshin yasurru fa sawfa la'amri an qalilin yadumuha idza adbara kanat 'ala al-mar'i kamar haka ya rubuta ko wannan irin kuskuren nan ne na bugu akwai kalmar da ta makale tun a hawan ma baitin bai fita ba a mai mawazin abin nan arudiya kalmar da aka share shi ne hasaratan mai karamin ha'un na lalina kafaru fi kuna mawalahu ya suddu an sabilillah fa sayun fi kuna hakun matakunu alaihim hasara ta irin wannan kalmar da aka share yana yadda baitin yake shine idza adbarat kana ta'ala al-mar'i hasaratan wa in aqbalat kanat kathiran humumuha kalmar humumuha shi aka share a ɗaya bangaren ajatul baitin ba ma dole ne sai da shi dan ma'anar ta iya fitowa yace wa man yahmadid dunya li aishin yasullu wanda ya rika gode wa duniya wanda ya rika ganin burgewar duniya da aishin yasullu saboda wata rayuwa da ta yi mashi daɗi da take faranta mashi rai da ya tsinci kanshi a ciki yana son dukiya ya samu yana son bukani ya samu yana son kasuwa ya samu yana son rinjaye duk ya samu sai ringa na duniya ai ina ai in ka gaba ka samu duniya ba kwanciya kai a duniya ga ta nan ko ina sai ya rudu sai ce wanda ya yi ma duniya wannan yaban da karkatar fasaufa da sannu da sannu nan kusa na amri na rantse da rayuwata an kalilin ya rumuha nan gaba kaɗan zai fara zarginta sai kuma ya riga Allah wani da ita sai ya riga zaginta sai ya riga tsine mata sai ya riga sukarta sai ya riga zarginta da ta ta amanar shi ta yaudare shi ba ta kyauta mashi ba in ta san haka ne ya kai mai haka in ba haka ba dan mai haka an faɗa mashi kuma dama za ta yi mashi haka ya ce e za a dabara ita duniyar nan idan ta juya baya ta bar mutum kanat alal mar'i hasaratan sai ta bar mutum da nadama in an ce al hasaratu shine nadama cikin abin da ba za a iya riska ba a gaba amma da naira hamsin ɗinka ta faɗi ka ji zafi har ka ce me yasa na sata a wannan aljihun ba hasara ba ce nadama ce to za ka iya samun hamsin amma mutum ya kwa shekara arba'in ta hamsin sittin saba'in bai tsina da komai ba kaga ɗan saba'in bai iya fatiha ba kila sai da ya shiga tamanin a sannan wai fatiha wai zai al'aina wai zai koyi fatiha to wannan ke za a dubara kenan ta kila ka miƙo mace can ta ba shi can suke faɗa a ji suke da wuka da nama suke yankawa ta ƙeya kuma a ci ya yi zagi a ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil ko ga ya zikiri duk waɗannan mutanen duk suka watse suka bashi sai kuma hankalin shi ya dawo jikin shi to idza adbara in ta juya ta ba mutum baya kanat alal mar'i hasaratan sai ta bar mutum da nadama yanzu ya za a yi rike abin da ya kuce mashi dan shekara 60 bai iya fatiha ba ba za a ce kar ya je makaranta ba amma an so a yi latti an so a yi latti saboda kwakwalwar ta tafi zuciyar ta tafi duk da cewa an yi bincike mai yawa yana duk an tattara waɗanda suka yi hadda bayan sun girma kwadairu lainiya da girman shi ya shiga harkar koyo hatta al'imamu kisa'i da girman shi ya shiga koyon larabci amma ya shiga koyon ƙurani yana yaro amma sai da ya manyanta an goranta mashi masu larabci sun warkake shi daga majalisar ce jahilin banza karka kara zama a kusa da mu kana zama da irin bukangaren a larabci baka iya ba yace ba damuwa zan je in koyo suka ce to ka je ka koyo ya tafi ya samu makiyaya kuma a daji yan shekaru ya iya sai da ya zama number one a makarantar kufa to kaga da girman shi ya koya akwai ire-iren su da girman su suka shiga harkar koyo da neman ilimi ya ce to duniya tsiyarta kenan wa in ab wa in idza adbarat kanat ala al-mar'i hasratan wa in aqbalat kanat kathiran umumuha idan kuma ta fuskanto kanat ta kasance umumuha kathira bakin cikin ta yawa gare shi bakin cikin ta yawa gare shi wato wannan baitin hadda wata hikima ta harshe da ya amfani da ita sadda mutum ya samu duniya ya ƙi amfani da damar daidan alfahari radda ta juya na dama daidai lokacin da duniya ta fuskanto mutum Allah ya bashi ita a hannu bakin ciki zai baibaye shi za ga zai fara girman kai zai fara isa zai fara bakan magana daga nan kuma damuwa ta next level sai ta hana shi sakar ganin kuna tare da shi ko kujerar kansila baya tunanin ya samu ko SA ko advisor baya tunani amma da wasu kuɗi suka shigo sai ka hango fassa ta majalisar tarayya so yake a kira shi a zauna ce to ya nema na jiha ya yi haƙuri daga nan yana zuwa jiha sai ga taimuwa ɗaya sai mai yawa ai gaba yake nema next level next level next level daga nan ba ita a ba sai idan shi ya rufe sai daina kallon abin da Allah da manzo suka ce sai fara kallon me zai cika mashi burin shi ko Allah ya hana sai a shiga zafafe zaface sai a shiga harka ta kisan kai ko harka ta gaba sai wani dan adawar mu ne ni ba na magana da shi ko dan uwa ne ko akwai alakar zumunci ko akwai alaka ta addini inda bal mu'minuna ikhwa duk sai ya aje wannan to daga nan sai ya fada kogin bakin ciki in ba ya saba daga nan sai ya shiga harkar neman mata shine tin shine tin shine ta harkar tsafi harkar waye to wa in aqbalat kanat katiran hukumuha in ta fuskanto mutum galiban da bakin ciki muke bare shi mu lura da wani salon zance ne da ya zo maganar idan duniya ta ba mutum baya sai amfani da kalmar iza amma da ya zo maganar in duniya ta fuskanto mutum ya same ta gadan-gadan sai amfani da kalmar in ƙa'idar larabci shine duk inda ka ga an yi amfani da kalmar iza ko dai abin ya fi yawan faruwa ko ya fi tabbatuwa mana shi ya fi zuwa ya dawwama ko kuma ba a da wani abu na kokonto wannan abin sai ya faru amma idan ka gani amfani da kalmar in ko dai abin ba kasafai yake faruwa ba ko kuma ko ya faru bai dadewa ko kuma duniyar na haka take wanda suke samun ta kucce masu sun ninninka wanda suke samu ta zauna ya sa ya sa iza a ta in ka lura da ayar da ke cikin suratul ma'ida Allah ya amfani da iza ya amfani da in dan ya tabbatar maka da wannan ma'ana ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faqtilu wujuhakum duk sadda za ku yi sallah ku yi alwala ke sa ya sa iza saboda duk sallah akwai alwala in dai ba alwallar baya ba ta lalace ba amma da ya gaba ya gaba ya gaba ya gaba sai ce wa in kuntum junuban fasahu in lokacin sallah ya zo kuna da janaba ku shiga ku yi wanka mutum nawa ne ke yin wanka na janaba sannan su jimce masallaci yan kaɗan ne amma mutum nawa ke alwala su sabunta ta in an zo yin sallah suna da yawa to kenan wanda duniya take kucce masu tabbatta da tallallami ba su ba a yi kallibu kafai da alama an faka fiha sai ga mutum na tallallami sallallahu alaihi wa sallama shi ke an gama an gama mai abin ne ya karba kuma ya ga dama ya ba wanda ka yi wa bakan magana wani a nan gefe da kake ce mai yana warin talauci ya daina rago sai ya ɗauki duniyar a bashi in an ga dama a yi maka alfarma a mai da kai mai gani shi shi ma alfarma ce in Allah ya ga dama ma ce ba zai dauke ka ba ka saba da jin daɗi eh ya fi so ya ga gona gona wanda bai san daɗi ba aka ba shi wainar shekaran jiya ya aiko yana godiya kai ko ka saba ciya Mr. Biggin a dauke ka gadi ne a aiko da kana ɗimi ka ce ta yi kaɗan ita ka yi gaba amma dai ba da tallafa maka duk ga wata dari biyar ya ce ka yi gaba in Allah sai ya bakka ka kai ta yawo ba ma duniya ta fuskanto mutum ya same ta ya shiga damuwa masu ita ma ba su da yawa masu ita ba su da yawa kaso mafi yawa waɗanda duniya ba ta samu ba ne su suka fi yawa a duniya ɗan kaɗan ne suka same ta a ɗan kaɗan ɗin da suka samu kuma ɗan kaɗan ne ta daɗe sai Allah na ba da duniya tenuwa tenuwa ne shekara goma ko ashirin ashirin in kai ashirin sai ya duba ya ga ya ban maka ne ko ya karba ya ga dama kawai sai ya karbe shekara ashirin ka cire banka in ya ga dama ya sake barawa a zuriyarsa in ya ga dama sai da rika nunawa wannan mutumin lokacin sarda wani duk arewa shi yake kada to yanzu ba jikokin shi ma sun manta mai kakan ya rika yi to da ba ta shi suke ba su ba a layin suke ba in ya ga dama zai bulla wani gidan kuma can inda ake cewa gidan tinkan nan sai mai da shi gidan gwal to haka rayuwar duniya take kenan idan ka samu ba alfahari in ka rasa hakuri kawai za ka yi akwai hikimar da ta sa aka hana so da dama za a iya baka dan ana son ka kuma so da dama za a iya hana ka dan ana son ka kuma akwai akasin haka a duka biyu yace idza adbarat kanat alal marji hasratan wa in aqbalat kanat katiran umumuha umumuha shine ismu kanat wa qila lil hasan an cewa al'imamu al'asanu al-basari wanda ya rasu hijira da shekara ɗari da goma kenan ya aba sa'i ya kai baban sa'i man a shaddun nasi surakan yau malakiyama wa ya fi kowa tsananin ihu da kururuwa ranar alkiyama wai idan an je filin kiyama wa zai fi kuka saboda ganin yadda al'amura suka lalace to wane ne bari ka da abin da ya ce fakala sai ya ce rajulun ruzika ni'imatan mutumin da aka azarta shi da wata ni'ima wannan ni'imar shine mansiban aka bashi mukami aka bashi matsayi aka bashi opportunity da dama wa mulkan ko aka bashi mulki duka dama ce sannan wa ma'ala ko kuma aka bashi kuɗi me yayi wannan mutumin abin da yayi shine rajulu ruzika ni'matan fasta'ana biha ala ma'siyatillah sai amfani da wannan dama cikin saban Allah shine yawace yawace yawan shakatawa shine makada ko kaga an ma makadi kyautar da ba wani mai fadar kalan lahu kalan rasulullah ta mai ya ce na kan mota a bashi wani ma a bashi sam kekiya wai na ɗibar na ɗibar mawakan shi masu yin tsalle-tsalle ko ya ce bai da studio a teto a yi waya japan ana son international standard studio eh wai wai biliyan uku da rabi ne ko ya ce a je a yi shi ga makirkon na musamman amma ka je masallaci ka je ana wani tsi da hayya ala sala da tsi sun haɗi saboda nan na Allah ne shi wancan da za ku je wajen sai sai to in ya samu yanayi zai bau wani mulkin sai zame mashi wata masifa sai karkata ayyukan da ba su dace ba ko kuma sai damar da ya samu ta dukiya sai ya canza yan uwa ya canza abokai da sauransu ko kuma sai ya shiga harkar neman mata ko kuma sai ya shiga harkar tsafaci-tsafaci ai in ba miƙewa tsaye kai ba duniyan nan ba wanda zai wahala sai wanda ya ƙi miƙewa tsaye can wajen ma akwai wani malami can wajen ma akwai wani mai damiri mai gani har hannu can ma akwai can ma akai daga nan shi kenan sai ya biye musu al-imamu al-hasan al-basri shi ya faɗi wannan magana na fi zaton za ka samu maganar a cikin littafin da yake da shi akwai littafi musamman da aka rubuta da sunan mawa'ibu ko mawu'ibatu al-imam al-hasan al-basri wa azzukan da al-imam al-hasan al-basri ya rika yi littafi ne shafi ɗaruruwa za ga zantuka na hikima da kwarewa da abin nan nuna tajriba saboda an yi rayuwa da magabata da sahabbai da yawa wanda mafi yawan karatutukan shi duka a hannun shi littafi ne kusan shafi ɗari uku mawa'iz da imamil hasan al-basri littafi ne mai kyau kwarai kwarai da gaske zai sa mutum ya ci karo da wata magana da za ta iya mishi tasiri zai gyara rayuwar shi to sai ya ce wala shakka babu kokonto anna man ista'ana ala dunya bi sa'ati lalle duk wanda ya nemi taimako da yin da'a ga duniyar da ya samu mana duk wanda ya ci gajiyar duniyar shi ta hanyar aikin da'a fa innahu fi khairin azimin wannan mutumin yana cikin alkhairi mai girma ya tasaddaku sai ka cimma mutum ya samu duniya amma har yanzu yana sadaka wa yunfiqu yana ciyarwa wa yusa'imu fi nashril ilmi yana ba da gudunmawa a yada ilimi wa bina'il masajidi da gina masallatai wannan mutumin a jinjina mashi shedan baya farin a samu wadata a samu mukami a sami sarauta a tsaya a yi wasi yayi kana kallon yadda za ga mutane ke cewa za ga kuna ta taron addini abin nan da shi taron addini da shi ila har yana zabi ma kuna tattausa shi dan a yi a sassauta ne amma da ya samu wata dama kuna zuwa sai ce shi ba na ba na ku bane ku kadai shi na kowa ne kuma in yi maku sai yi masu in nasu ne yi masu ya ke mana namu kuma yi mana yi masu tudu biyu kenan ce to amma ai irin kai dade ai akwai abubuwan da kaza da kaza da kaza da kaza kwanaki na tauna da wani ya ce wani mutum da ya samu kane a jannan kafin ya samu kamin har shi yake kiran malamai malaman mu wanda suke wa'azi a matakin jiha da ƙasa zai kira su a zauna ya ce wannan gwamnatin ba ta wa musulmi adalci kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko wannan mai mulkin baya wa musulmi adalci ka duba yadda yawa wa'incan kaza zai ɗaya wa'incan kaza zai ɗaya wa'incan kaza ai malam sai kun miƙe tsaye bakin ku na da kai kai lalle ku yi rubutu lalle a atsane shi kwatsam sai wancan ya mutu ke iya samu sai ga ta kan kujera yana samu shi wanda yake ban labari shi ya kira shi ya mai murna kuma ce suna so su gan shi har yau ba su gan shi ba bai gani ba a ƙarshe da suka samu wani na kusa da shi ya tuna mashi wancan mijin ɗin a gidan wane da barandar wane da masallacin nan sai ce a faɗa masu shi ba na musulmi ba ne kawai shi ba na musulmi ba ne kawai shi kenan shi ne saƙon shi ne saƙon ka duba ba kaga fitinar mulkin kenan fitinar mulki ya samu sai ya manta bayan kowa wanda yake da hankali damar da ka samu ta mulkin kar ka cuci kowa da kafiri da mulhidi da dabba ma suna nan da nasu haƙoƙin amma yanzu mafi ƙaranci a rika ganin ka a masallaci mana ana sallah a rika ganin ka a masallaci kana gwamna ne sanata ne dan majalisar tarayya ne shugaba kawai sana ce kai zaka da sallar ma kawai sai a zo kana shugaban kasa sai a ji kana jin sallar magariba malam a rika jin kira'a na tashi na tabbatar wannan sallar sai an fi nutsuwa akan dukkan imam da kai shi ka ji kaji tilawa har na ji ina sai amma an zo ana yi kana tattaba waya kai kaman an yabe maka tun da number one tun zindi to duk damar da ta samu kai maza maza kai amfani da ita za ta iya wucewa kamar yadda ya faɗa to ya ce wa hadihi ni'matun min Allah lahu duk mutumin da Allah ya ba dama yi waɗannan ayyukan alkhairin to wannan wata ni'ima ce daga Allah zuwa gare shi an wajjahahu listi'mali hadal mali inda ya fuskantar da shi domin amfani da wannan dukiyar fi ma yanfa'uhu fi akhiratihi cikin abin da zai mace amfani a lahirar shi wani abin da zai mai amfani a lahira shi cikin hikimar Allah ya juyar da shi ya ce to je ka a ci gajiyar ka kanan wurin sai ga ya gina wani ya taimaki wani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai za za ga wasu suka samu rikin addini na amfana kwarai kwarai da gaske za ka yaba musu yadda suke da tsayuwar daka da jajircewa irin su ne za ka iya kai musu addu'a don samun su samun addini ne samun al'umma ne kuma in ka bi su gaban zalunci kowa ba ɗan mai haƙƙi za su ba shi haƙƙi sai ce wal insanu shi mutum muhibbun lil mali mutum mai son dukiya ne wa innahu li hubbil khairi la shadid dan adam nan alkhairi kudi kenan wato dan adam in dai kudi ne yana bala'in son ko ba kai ka raba shi ba ba za ka raba shi da wannan ɗabi'ar ba to mutum mai son dukiya ne jami'un lizzahabi mai son tara zinariya ne wal fiddati da azurfa yajri min maulidihi hatta mautihi khalfa darahima wal dinar yana gudu tun daga haihuwar shi hatta har zuwa rasuwar shi yana gudu da tsere da bi a bayan dirhamai da kuma dinarai aina za a tara aina za a tara yaro fa ba fa a yayi shi ba wai yana tara kwankwalatai wai zai sayar mai kyaji da ba shi kuɗi tun ba yayi shi ba da ya kai shekara uku sai ya ganshi da tsibiran bola ko shi ma zai siyar ya yi buhu ɗari biyu tun yana ɗan yaro ba ya gudu daga makaranta ya je ya wuri tashi an ba shi kudin break ya je inda ake sadaka yalla ya tafi ya karba ya canje kudin to wai na ule hubbil khair la shadid kenan dan adam na son kudi son kudin ba su bane abin da ne a me manufar san sanin me tasirin son wajen neman lahira in Allah ya kaddaro zai baka shi zai hore maka hanyar da zai baka shi zai hore maka karka damu shi zai dora ka a sana'ar da za ka samu ko da mutane na ga ba ta samu ba ce shi zai sa taka ta zama ta musamman ta zama ta samu ci ya ce walakin ma za ya bulugu to sai dai wai ɗan adam da ke gudu da bin dinari da dirhami da dinar wai ina zai je ma za ya bulugu a ina yake tukewa wa ila aina yantahi zuwa ina ne bagariyar tukewar shi shin zuwa ga samun duniyar da dukiyar da yake bi ko ko zuwa ga riskar ajali kafin a cimma dama ku sai kawo wasu baituka guda biyu malamai na cewa waɗannan baitukan na ka'ab dan zuhairu ne shi kuma ka'ab ibnu zuhair mawaki ne da zaka ce da ya gaji waka yana cikin ashu'ara'ul mashhuruna a mawakan jahiliya baban shi ma shi zuhairu shi ma mawaki ne shi ne ake ce mashi sahibul hauliya shi zuhairu ibn abi sulma mawaki ne amma mutum ne mai zuhudu tun a jahiliya tun kafin aiko annabi yake cewa shi kuwa wannan rayuwar baya jin Allah zai ban mu a haka ba wani da zai shiryar da mu aiko dare ya samu mai shiryar wannan sai ya bi shi aka zaɓi waƙoƙin shi cikin hikima cikin takatsantsan cikin wa'azantarwa shi ne yake cewa sa'imtu takali falhayati wa man ya'ish samani na haulan la'abalaka ya tsani sai sa'imtu takali falhayati sai tsakani ga Allah na gaji da wahalar rayuwar nan ya ce wa man ya'ish samani na haula sai ai ko ina da gaskiya duk wanda ya kai shekara tamanin la a balaka ya tsani wallahi kai ka san sai ya gaji yake ni duniya ta isa to shine ya haifi ka'ab kuma ya haifi mujayir shi mujayir kanin kenan sai ya musulunta da wuri shi kuma wannan ka'ab din dan taurin kai ne na fitar hankali ya je kafa kungiyar mawaka ana zakin annabi ana zakin musulunci gashi da baki duk inda ya ji wata gudunmawa ta ayaki annabi zai je ya saka gudunmawar shi a gama da mutumin nan a ƙarshe sai annabi ya ce to na zubar da jinin shi in an ce an zubar da jinin mutum shi ne duk wanda ya gan shi ya kashe ko a haramin ka'aba ne aiko daga nan sai ya fara ɓuya sai ɓuya da wanda sahabbai neman shi suke su kashe fafa wanda ya kashe san bashi aljanna kai ka mashi ne ai aka yi ta neman shi dan uwan shi ya san inda yake sai ya rubuta mai wasiƙa yake cewa ka taho madina ka musulunta ita kadai ce mafitarka amma mu musulmi ba za ka yi kuma da gare mu ba to shi to ayyar ya za yi sai ka san dai dabarar da za ka yi to shine irin talakkum din nan irin tsaurin nan da buzaye na fatabani ya nasa jikin shi gab ya shigo madina ina zuwa ya ce ina gidan annabi ma san gidan ba aka nuna mashi ya je gaba annabi ga sai na abubakar ga sai na umar ga sauran sahabbai annabi ce waye ya tantala ba zan faɗa ba sai an man alƙawarin ba za a taɓa da ba sai dai ka maka alƙawarin ba za a taɓa ka ba to shi ne kawai sai kwanta rawani sai na umar ne sai jijiya ta sai aljanna ta gabana ai da kwamne shi wallahi to shine ne ya tuba har yawa annabi waka shine wannan mashahuriyar kasida da ake ce mata alburda banda alburda ta kusairi akwai alburda da aka yi banda ita waccan alburdan wanda ya bude ta da magana akan soyayya ka san wakan jahiliyyar nan abuwa ba yake nema daga wajen manzo Allah amma da ya tashi wata tsohuwar budurwar shi da bai aura ba da ita ya bude kasida fa nasu'ad Allah sarki masoyiya su adu ta yi nisa fakalin bili yau ma matibulu zuciya ta yi ba jin daɗi don ba ta a kusa mutayyamun isra alam yabdi makbulu aka yi sai da ya bai cika wajen goma sannan sai dawo kan manzo Allah inna rasula la kullu yustazahu bi muhannadun min suyufillahi maslulu yace inna rasula la nuru kai kaga annabin nan billahi ladhi hakke ne yustazaqu bihi duk wanda ya bi shi zai samu hasken zuwa lahira kuma muhannadun kuma irin takobin nan ne ga yawa jini min suyufin lahi maslul da Allah ya tsare shi dan marasa kunya irin su kenan shine da Allah ya ji dadin wakar sai ya dauko wata alkyabba ya bashi ita alkyabbar ta fi karfin shi ita ce muawiya ya tsaya kalifofi suka rika sawa sai manyan sarakuna sai da ita yi to kaga yadda ake yi ya akwai abin da wani rabu ya baka kawai kaɗan da shi ya baka irin motar nan ta gwamnoni mai shegen shan mai saboda sun sauka ya gwada yi wannan kiran yana ture baya ka kira din lafi an samu irin taku to kai ka ci gaba da sani a ce nan da ka je ka dula ka dawo kila man da dubu tamanin ya isa in ka ga a hankali to kai kai ka ɗauki wannan ai mota ce maka yawa ai yanzu nan kallewa zai kama mutum annabi ya ɗauki riga ya bashi ya tuba ya kyautata musulunci to an ce shi yake da wannan baitin ga abin da yake cewa yace yas alfata li umurin laysa yudrikuha wan nafsu wahidatun wal hammu muntashir fal mar'u ma asha mamdudun lahu ajalun la tantahi al aynu hatta yantahi al atharu kai da jimawa kokarin na jahiliyan ne na manya ne yace yas alfata li umurin laysa yudrikuha yace nikan ga matashi yana kaiwa da komowa da faɗi tashi ga wani al'amarin da har ya mutu ba zai samu ba ai wani wuri yake so ya dan tsaya a dan gina gida har ma za a yi bohon har ya rika ba mutanen anguwa ka san da ba mai cuwa ba yanzu yan talakawa ne kace ai inda kuka sayar man da na zan yi bohon in sa muku kawuna in sa sola ku rika ɗiban ruwa za su iya sayar maka dan wannan amma da ana mai haka ne kamar ka ce to Allah ai talakawan can da ke wahalar ruwa ai sai ne musu burtsani kana nufin in ya bakka wala ba zai bakka ba ruwa ko ba ka zai ba su to sai kawai to yake wallahi dukan ga matashi yana faɗi tashi don neman wasu al'amuran da ba zai same su ba wan nafsu wahidatun domin ran dai guda ɗaya ne wal hammu muntashiru damuwa da bakin ciki kuma a watsa suke duk inda ka kada me yake nufi da wannan idan ka nemi abu ka samu za ka iya shiga bakin cikin dan me baka samu wanda ya fi shi ba ko kuma ka shiga bakin cikin masifar abin da za ta biyo baya in ka nemi abu kuma ka rasa shi ma bakin ciki to a cikin samu akwai hammu a cikin rashi akwai hammu duniya kenan yace falmar kuma asha mamdudun lahu ajalun yace shi fa mutum da kake gani ma asha komai daɗewar rayuwar shi amma ake mamdudun duk yadda ya rayu da tsawo da ku ajalin yana da lokaci akwai ranar da mala'ikan mutuwa zai zo ya ce a bashi ran la tanta ilayi amma ɗabi'ar ido ɗabi'ar ɗan adam idan mutum baya daina hango burin gaba hatta yanta ila asaru har sai gurbi ko tsawu ya ƙare shine sai kwanaki sun ƙare dan adam kullun da buri yake ai za a gina kaza za a samar da kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza duk dan adam yana da wannan burin ba zai tsaya ba ba zai daina buri ba hatta yanta ila asaru sai yayin da aka yanke mashi sun ƙare an ce daga taka nan ka gama in ka shiga gida kuma ka gama fitowa daga nan za ce to ruwan shi ne ke da dan saura za ce bai karɓar abinci yana karɓar ruwa sai ruwan ma ya daina saboda akwai da raguwar numfashi ta ce yana da raguwar numfashi guda ɗari uku ko ɗari biyu ko ɗari da hamsin su kawai ake jira ga mala'ika nan a gefe lokaci na yi kawai ya ɗauka a yi gaba wannan baituka na wancan mawaƙi ne mai hikima wa duniya muqbilatun wa mudbira ita duniya mai fuskantowa ce kuma mai ba da baya ce faman famin jina ila fakare wulaƙancin da duniyar nan take yi yadda ta san hawainiya haka take takan iya ɗaukar mutum min gina daga wadata ila fakarin da wurga mutum a talauci ko kuma min fakarin ila gina daga talauci zuwa wadata duka biyun tana yi duka biyun tana yi shi yasa malamai ke cewa ka lura za ga duk shekara ashirin da biyar canza zubi ake ka ɗauki alƙalami ka samu wani dattijo ku koma baya da shekara ashirin da biyar a harkar noma a nan garin a 2000 su ake garawa a ƴan kasuwa su ake garawa a ma'aikatan gwamnati masu ofis a tarayya da jiha da lokal gamma su ake ganawa in ka gama rubutawa to ku dawo bana zai wuya ka samu 10% da za su fito a sabon list an gama an gama an karba ko ya ritaya in bai abin arziki ba sai faɗa lokacin muna can ba wannan rashin mutuncin ba zai yi ba kuma rashin mutunta a shi ma ya iri a shi ma ya iri ta ma yana ta ba zai yi ba sai karanta jarida in tsohon dan boko ne ko ana cewa ga abinci shi yana mai suyo jaridan bai dawo ba sai ta karanta labaran da da na yanzu to haka Allah ke juya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka Allah ke jujjuya al'amura ko karkara ka ne za ka ga suwaye manyan manoma da an canza suwaye manyan matasa masu jini a jika da waye har a ƙarfi ma yanzu shekara ashirin da biyar in za a ji wani mujiri da suwa za a kira duk wanda za a kira su shekaru ashirin da biyar tsere yanzu gadon ba za su iya ba lokacin suna talatin da biyar ka ɗora ashirin da biyar sun kulle sittin yana sai lallaɓawa in aka rashin sa'a ta tuno rashin jin da aka yi yawan abawai nan me suka yi tsoro abu suka sata suka bar gonan mu mun sata a gonan muke barewa ba ga tsiyan mai gona a a ya kai sittin bai na bita lewa wannan bitar ba ta ba ta yan aljanna ba ce wai wannan kananan kananan marasa mutunci ne mu a gonar muke bare mai gona zai hango maka ga yana tsoron shigowa a wannan ba abun a faɗa ba ne ya kamata ka rika ba da labari ne eh muna lokaci kaza mun yi kaza mun yi kaza lokacin da aka gina gangare aka gaba ɗaya tun tun mata aje kwallon kafa sai da aka gama yau ka ga wannan labarin mai daɗi ne eh lalle wannan yana da daɗi a bayar da shi to ya ce ita wannan duniyar haka take daga wadata zuwa talauci wa min farahin daga farin ciki ila tarahin zuwa bakin ciki wala tabqa ala hali ba ta dawwama a hali ɗaya wala tastamiru alamin wahalin ba ta shuɗewa akan takala ɗaya wannan kalmar minwal malaman mu na zaure haka suke fassara ta da sunan takala nan ce minwal shine za ga abin saƙa irin na daɗin nan ina ga yanzu ma kusan yare za ba san shi ba saƙa ta mutanen da za ga abin da zai zai taka da kafa ya jawo wani abu hannu hagu da dama hannu na aiki kafa hagu da dama suna aiki to wannan abin takawar shine minwal to daga ne aka aro tana ta duk hanyar da ake bi to wala tastamiru ala minwal ita duniyar nan ba ta judewa a hanya daya fa hadhihi sunnatullahi fi khalqi wannan ita ce sunnar Allah a cikin halittar shi wannasu yajruna kalfa sarabi su kuma mutane su ata yujarruna su kuma mutane ana jan kalfa sarabi a bayan kawalwalniya nan ce sarab shine in rana ta take ina ga koyewa an samu irin shi da za ka wuce kinan ka kallo can wajen zai basa wannan sai ka hango kamar ruwa har ka rika ta kago da mai mota ya shiga ruwa ba wani ruwa wannan abin shine sarab za ga mutane ana jansa da sarab ba wai igiya aka sa masa ba a ce masa ake za dai a dace za dai a dace za dai a dace ce to bana dai ina ga insha Allah za a dace eh to bada dai za a dace ai bari dai a ƙara yi bari dai a ƙara jarabawa haka za a yi ta jin shi a yi ta jin shi bai an kara ba sai ga shi a gaban kabari ya nemi juya mala'ika ya ce na ai ba a juya annaba ma su zo ba su juya ba da na kai salihan bayi ba da na kai da ka biyo duniya ya ce sanawatun ma'aduda ita rayuwar nan gaba ɗaya wasu shekaru ne yanke da daga wa ayyamun ma'aduma da wasu ‘yan kwanaki sanannu na sun matan kazai sannan sai kwanakin nan sai su sai su kare sai ka ga kawai babu sauran to ga wasu baituka nan ya kawo malamai masu bincike suna cewa waɗannan baitukan na alimamu shafi'i ne alimamu shafi'i shi ya waɗannan baituka to amma dai shi ma da anan ya ki faɗar nawaye saboda ana samun sabani sosai a musamman irin waɗannan baituka amma malamai da yawa ne za ka sukan kawo wasu su shuru wasu su ce alimamu shafi'in ya faɗa su masu shuru ba za su iya cewa komai ba ga abin da yake cewa alimamu shafi'i mun yi magana a cikin shi a baya ya rasu hijira da shekara ɗari biyu da hudu ya ce wa ma iya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun najtizabuha وإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها baituka ne masu na hikima kwarai da gaske ya ce wa magiya ita duniyar nan ba komai ba ce illa jifatun face mushi mustahilatun mara amfani wanda bai da wata fa'ida ya mushen nan yake alai hake labun karnuka sun kewaye mushen hammuhun najiti zabuha himma da ƙoƙarin kowane kare shi ne ya yaƙi raban shi ba ka duniya take ya ce fa in tanta ne ba in ka nesa nesa kai ɗari ɗari da duniya kunta silman da a haliha sai ka zauna lafiya da yan duniya duniya ce ga ta kowa ya zo da yan wukashi wanda ya zo da fiƙoƙin shi da haƙoran shi da yadda ka zubawar shi karnuka ne kuma in ka matsa matsala to maganin sai ka ja baya ka kyale su in har kana da rabo a wannan nama Allah ne sababa sai ka amfana ya ce wa in ta ji ta zibha amma idan ka matsa sai ka fiska sai ka yanka na za a cika kilabuha wa'annan karnukan duniya wala sai sun yi fada da kai sai sun yi fada da kai kuma yanzu kana so ka jaraba ka gani kawai yanzu da daddaren nan ka kira wani a yaro wasu tare ka ce a yi maka fosta kana neman wani bukali na wani da kuke da yar alaka kafin safe a raba a social media da safe da zaka kira shi ba zai daga ba yanzu nan zai wun asuba ma sai ta kusa kuce mai wai wani fosta yi ka duba cin amana a ya cin amana mutane sun ce shi ma ya fito kai ma ta kai sun ce ka fito ka fito sun ga kaman baka fito ba shi da suka ce shi ya fito inda za su ga kaman ya fito amma ba za su sai kun yi fada alaka za ta ƙari sai suka sai kaza sai kaza za ka duniya take wannan baitin malayi shi ya ciro shi ne a cikin shazaratun zahab fi akbari man zahab na wannan malamin imaduddin ko al'imad alhambari malami ne da ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya kamar da tamanin da tara kenan malami ne na da za mu iya cewa ɗan nan kusa-kusa da mu ba nesa sosai-sosai yake ba yana da ya rubuta wannan littafin yana da dogaro da wasu littafai wato akwai wani salo da magabata ke yi kuma yanzu muna da bukatuwar shi akwai matasa ga ɗaliban ilimi ya kamata a ce iya garin da mai shi mun taɓa ji za ta yi za mu yi wajen shekara takwas da yiwu ba ma ya kamata mu dawo da aikin mai su yadda magabata ke yi sai su sai su rubutu na tarihi ka misali shi wannan imadun dindin ko al'imad alhambali wanda suke ce mashi abul fala abdulhai ibn ahmad ibn muhammad al'akari al-dimashqi wanda ya rasu hijira da shekara 1989 kaga malami ne zaka yi cewa bai shekara 300 da wani abu da rasuwar shi ba to wani abu da yayi rubutu a tarihi abin da yayi rubutun magabatan shi ya kalla ya rika dorawa al-imam zahabi yayi littafin da ake ce mashi tarihul islam abinda al-imam zahabi yayi shine tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya rika zaɓar shahararrun mutane yana bayani akan tarihinsu da gudunmawarsu ko lalatarsu sai da ya yi rubutu akan tarihin mutum kusan dubu arba'in tun daga shekarar farko ta annabta har shekara ta ɗari bakwai bayan hijira daga nan shi ma a wannan karnin ya rasu ya wuce ya gama na shi shi ne ba littafin suna tarihul islam yana nan an buga shi a kasuwa mujallabi hamsin volume hamsin in kana san shi yanzu yan dubu ɗari hudun nan sai ka aje ta daidai ka samu sakan kwanaki na ga sakan ana talla ɗari biyu da hamsin ya yi arha kuma amma bayan ka aje shi kamar tarihi ne ke magana a ɗakin ka kaga shi yanzu ya wuce daga shekara ta ɗari bakwai sai ibnu hajar ya zo alaskalani shi kuma da ya tashi sai ya ɗauki ƙarni ɗaya sai ya rubuta sai ya sanya wa littafin nashi suna ad-durarul kamina fil ayanil mi'ati samina shahararru waɗanda suka rayu daga shekara ta ɗari bakwai da ɗaya zuwa shekara ta ɗari takwas shi ma ya gama ya rasa akarnin ya wuce to daga bayan shi sai aka samu wanda shi ma ya zo ya yi littafi a zaukun lami'u da ahalil karnin tasiri shine abokin rayuwar wanda yake kamar mu'asiri mu'asiri na shi ibn hajar wanda yake cikin al-imam sakawi sai zo yayi azzauqul labiq haske mai tsananin haske da ahalil karnin tasiri kaga shi ibn hajar yayi addurarul kamila gwalagwalai da aka adana dangane da tarihin shahararru a karni na takwas ya takwas shi kuma wannan asakawi da ya zo sai ce addawul lami da ahali almi'atin tasi shekara ta da ahali karnin tasi ga waɗanda suka rayu a karni na tara kaga yanzu an ta matsowa kenan tun daga zamanin annabi har karni na tara an yi rubutu wanda ya dace sai aka zo aka samu wani shi kuma ya zo ya rubutu alkaukabu sa'ira limanaqibi a ayani limi'ati al'ashira wanda shi wannan malamin waɗannan littafin ya rairayo tun daga can har zuwa nan shi abin da ya rubuta shine al-kawkabus sahira taurari masu kaiwa da komowa bi manaqibi a ayani limi'ati al'ashira game da bayanin darajojin shahararrun karni na goma wancan da karni na ɗaya zuwa ƙarshen na bakwai wannan daga karni na takwas wannan na tara wannan na goma shi kuma wannan malamin ya an haife shi a farko farkon wannan karni karni na goma karni na sha ɗaya to kaga yanzu ya fita karni na goma zai iya rubutu tun daga farkon karni na goma sai ɗauko tun daga tarihin annabi har zuwa karni na goma daga nan ya tsaya shi ne rubuta littafin shi shanaratun zahab bi akhbari man zahab yana nan an buga shi akwai mai mujalladi goma akwai mai mujalladi sha ɗaya yanzu me ya kamata a samu sai a samu wani shi kuma sai rubutu a karni na sha ɗaya amma samu da wani kuma sai ya ana sha biyu a yi ana sha uku a yi ana sha hudu a yi ana sha biyar da muke ci to mu haɗu shari shi ne to a gari mana a yi irin wannan kamar a nan garin muna da bukatuwar daga sadda aka kafa islamiyyar bayan gari akan haka muka so mu suwaye suka ba da gudunmawa ta a zo a gani kowa ma ba da gudunmawa zuwa gari to suwaye suka ba da gudunmawa a islamiyyar bayan gari tun daga kafa ta 1980 wani abu ko zuwa yau littafi muka so ne za mu ware ɓangaren malamai wanda duk suka karantar na rantse da Allah wani naka faɗa ya karantar za ka sha mamaki ko malami islamiya ne mai lasisi ritaya ma ya aka ci gaba da bashi fensho daga sama ta bakwai ko ba ana nan ana bai to sannan akwai wanda sun jagoranta ne shugabanni ne na makarantar kuma akwai wanda suka haɗa duka biyu sun karantar kuma sun shiga cikin jagoranci to sannan akwai waɗanda su suka riƙe kan macijin aka yi ta wasa da binda su ba da fili su ba da kuɗi a fara ai su ba da ƙarahunansu a kai a komo in wani abu ya taso a yi amfani da connection a kashe wutar da ta taso wutun ma ba sani ba akwai buƙatar wani ya zo ya mana wannan rubutun daga 1980 wani abu kafa islamiyya in kuma kaga dama ka koma baya daga kafa izala zuwa ‘yan izalar farko a garin nan da aka zazzaga, da aka jajjefa, da aka hana aure, da aka yi masu tonin alatsi ne ya zama tonin san barka, ya kamata wani zai mana rubutu. Wa'azukan da aka yi na izala, wa'azukan da ‘yan fasawa suka je na izala daga 1979 zuwa 1989, shekara goma kacal. Amma za ka zo kana ta abubuwan da ba su ya kamata ka yi ba. ya kamata wani ya zo ya mana ko ai mana na izalar da mana na islamiyya duk wanda suka ba da gudunmawa a zo a tantance na san lokacin na rubuta sunan malamai da abin nan sun haura mutum hamsin sun sama da shekara bakwai duk sun ma ban san yadda yake wayan amma zan iya tuno kashi casa'in da biyar ila ma ya wuce wasu suna nan har yanzu garan su sun karantar a nan makarantar wasu kuma dole su tuni wasu ba 'yan nan gari ba ne ana cin an ci gajiyar su sun koma gaurin sun ci gaba da da rayuwa wasu sun karantar a na safe wasu sun karantar a na yamma wasu sun karantar da safe da yamma wasu sun karantar a na matan aure daga baya aka zo aka yi na hadda wasu suka karantar ko suke karantarwa a na hadda ya kamata a yi mana kundi da littafi guda don cin gudunmuwar da suka bayar shi wannan ibn al-imad al-hanbali abul fala aikin da yake nan ya tattara waɗannan littafai tarihul islam adul kamina ad-dawul lami al-kawakib saira guda hudun nan wancan mujalladi 50 wancan na ibn hajar adul kamina kan mujalladi guda hudu ne ad-dawul lami shi mana nashi mujalladan ya tattara kan mujalladai 60 ko kusan ya rairayo shi kuma shine nashi cikin mujalladai 11 wani bugun kuma mujallade guda goma ya same suna shazaratun zahab kaga yanzu ya ce wannan bayanin ya same shi ne a mujalladi na goma shafi na ashirin ina ga saboda yanayin lokaci sai mutanen ko sai mu tashi maganar sayar na umar yanzu dai duniya ma da yana sai nuna mana cewa kamar mushe ce ka bi a hankali kar ka yi ribiti wani ma sharri da duniya ke da shi wanda ya nace yana bin ta ba ya samu sai kana mata yanga me yanga nemi arzikin bar ma Allah ba da arzikin kar ka kulla da wayanka sai ga mace na ta zane zane ki kaga bana burkuru yayi arha to kaga tunda kike yi arhan nan to ba dai zai tsada sai to ba shi banki sai nawa burkuru in ba isa ba sai a kafa doka sai wanda ga nawa burkuru a kama shi kai ka ja musu a kai dai za ka yi ko in ma kana so kai wani abu ne kama da ka yi istikhara ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika Allah da noman barkono da shinkafa wane yafi alkhairi a noman bana Allah ban sani ba kai ne ka sani Allah ban zaki idan ka kwanta kai ta mafarkin barkono ko haka ne ka ji kana atishawa kila Allah za a maka barkono sai ka yafi da wuri amma fara kace to wannan dai kam da alamun in aka zo ba a dace ba gwada ka Allah ke so yi faɗi ma ka kake istikhara zai datar da kai sai mu da ta sanan subhanaka allahumma wa bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum